بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أبواب مسلمين da muka haɗu a wannan masallaci mai tarin albarka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ranar lahadi bakwai ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da sha shida sha bakwai ga watan uku miladiyya isa don maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2024 don dasawa daga inda muka tsaya na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka a jiya mun tsaka sha'aya ta goma sha hudu a cikin suratun nasi'at yau za mu tashi warbar aya ta goma sha biyar wadda allah madaukakin sarki hana ta ga hadisu musa
هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى
allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi yana tambayar manzon shi manzon jira a dan muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa shin labarin annabin musa bai zo maka ba lokacin izna dawo rabu bilwa da mukaddasa lokacin da Allah Ubangijin shi ya kira shi a wani wuri wanda yake tsarkakakke wanda ake ce mutuwa izhab ila fir'auna innahu tagha aka ce mishi ka tayya zuwa fir'auna lalle shi ya wuce juna da iri ya wuce iyaka wa qul hal laka ila an tazakka ka ce mashi ni zai hana ka ka tsarkaka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha in shiryar da kai ko kuma in sanar da kai ubangijinka ka yi tsoron shi fa arahu al-ayata al-kubra sai annabi Musa ya gwada mu Fir'auna ayoyi waɗanda suke manya wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi Allah subhanahu wata'ala ya tambayi manzon shi anan wasu daga cikin malaman tafsiri kamar irin su Ibn Usaymin ya ce ana Allah subhanahu wata'ala ya tambayi manzon shi a wata ma'ana kuma Allah subhanahu wata'ala yana magana ne ga dukkan adam yana tambayar su shin labarin musa da fir'auna bai zo muku ba ko kuma ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin musa da fir'auna bai zo maka ba allah subhanahu wata'ala yana ba shi labari na abubuwan da suka abu tsakanin musa da fir'auna ba don komi ba dallashin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake gaya mashi shin labarin musa bai zo maka ba irin gwagwarmayar da ya yi lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kira shi a wannan bagiran wanda yake mai albarka wanda yake sakakakke wanda ake ce matuwa ya kira shi ya aika shi zuwa fir'auna ya aika shi don ya yi ma fir'auna wa'azi don ya kira fir'auna ya bar kafircin da yake ya bar zaluncin da yake yi ya bar bannan da yake yi a ban ƙasa ya zo ya yi imani da Allah wannan labarin bai zo muka ba ya kai annabi Muhammad Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi Musa ayoyi waɗanda suke manya mu'uzoji waɗanda gagaraba dau wanda ɗan adam bai isa ya zo da su ba Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi Musa su ba don komi ba don su zama hujja ga fir'auna don su zama ayoyi waɗanda fir'auna zai gani ya tabbatar da cewa ya lalle annabi Musa dan ake ne na Allah subhanahu wataala anan malamai suna cewa kamar me yasa Allah subhanahu wataala ya kawo ga kisa yana cikin ba da labarin hali na kafirin Makka yana cikin ba da labarin cewa kafirin Makka suna ƙaryatar da ranar gobe alkiyama za a tashi yana tsakan ba da wannan labarin sai kuma yana gayin cewa lalle tabbas za a tada su ana cikin hira alkiyama kai sai Allah subhanahu wataala kuma sai kawo wannan kisa sai ya kawo wannan labarin da Allah Musa malamai suka ce ɗayan abu biyu ne abu na farko shine Allah subhanahu wataala ya ba da labari saboda yadda kafirin Makka suka kafe abu sayi inkari abu sa ƙaryata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu sa ƙaryata cewa za a tashi ranar gobe kiyama har wannan ƙaryata wata su takkai su suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alisi suna ce mashi qalu tilka idan karratu khasa lalle wannan komawa ce wanda idan ta tabbata aka yi ta to mu za mu yi asara a ciki wannan zai yi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nauyi ka zo kana yi ta kiran mutane kana ta yi musu wa'azi kana yi ta gaya musu ga abun da ke jiran su ranar gobe alƙiyama ga abun da ya dace su yi amma sun maida ka ɗan gudun wasa sun ɗauke ka mahaukaci wani lokaci sun ce mishi mawaki babu abun da ba su ɗauko suka yaba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yasa malamai suka ce wannan zai ma annabi nauyi zai yi mushi nauyi ya gani wanga aikin da aka bashi anya ko ya iya yin shi kenan ya ware tsintan wahala a cikin kiran da yake yi na annabta ya ware yin nauyi da wahala annabta shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya bashi labarin Musa da Fir'aun ya ba labarin annabi Musa dan ya ga miki cewa lalle a cikin wannan tahiya ta kira zuwa Allah akwai kalubale wanda yake da yawa akwai wahalhalu shi yanzu ma da ya wara to bai ga gobe ba kayan shi an yi wani annabi shi ne annabi Musa kuma ga irin wahalar da ya sha wajen kiran Fir'auna akan yin imani ba dan komi ba dan wannan ya kasance lallashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yana lallashin ci ne kai hakuri ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari in baka labarin wani daga cikin annabawa na irin wahalar da ya sha irin gwagwar mai da ya yi da fir'auna ka gani kai har yanzu ke nan baka da komi ba da aka ka yi haƙuri ka daure da abin da ka wara ka ci gaba daga inda ka tsaya fuska ta biyu malamai suka ce saboda fir'auna ya kasance duk tsagerancin kafin ran maka ba su kai na fir'auna duk ta'addancinsu da bannansu ba su kai na fir'auna ba duk dukiyarsu wanda suke takama da ita wanda ita ce tassa su suke bauɗe ma Allah suke kin yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba su kai na fir'auna duk mabiyan da ke gare su waɗanda suke kewaye da su ba su kai na fir'auna in mulki ne ba su kai mulkin fir'auna saboda fir'auna mulkin shi ya kai ya ce ma al'umma shi ma al'umma lakum min ilahin ghayr ban sanan muku wani Allah ba wanda ba ni ba a nan za mu gani a nan gaba inda zai yi shela fahashara fanada zai tattara dukkan wa'anda yake mulki faƙala ana rabbukul a'la zai ce musu ni ne ubangijinku wanda yake madaukaki kenan ka gani duk kafircin da mutum zai yi duk yadda mutum zai kai a tsagiranci bai kai fir'auna ba shi yasa lokacin da fir'auna yayi tawaye da annabi Musa yayi kibin abinda Allah subhanahu wataala ya umarce shi da yabi ta hanyar manzon shi annabi Musa ya karyata shi Allah subhanahu wataala sai ya kama shi da azaba wadda take mai radadi kamar yadda Allah subhanahu wataala zai gaya wannan gaba fa akhadahu Allahu nakala al-akhirah wa al-ula Allah subhanahu wataala ya kama shi da azaba wadda take mai tsananin zafi tace azaba mutan jahannama wal ula kuma tun anan duniya aka azabtar da fir'auna a cikin ruwa Allah subhanahu wataala ya dume da shi shi da al'umma shi bai kenan wajihi na biyu na kawo wannan kama Allah yana ce ma manzan yana ce ma waɗannan mushrikan ne ka gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ba su labari abin da ya abu da Fir'auna lokacin da yayi ma annabi Musa tawaye ya ki karba abin da muka aiko annabi Musa da shi to ga abin da ya same shi kuma wannan shine makoma duk tsawon wanda zai yi irin abin da Fir'auna da Allah subhanahu wata'ala shi yasa ya kawo wannan ayi yake gaya musu cewa bayan ya lallashi manzon shi yake gaya makafiran cewa to su sani idan ba su yi imani ba sun tsaya a bisa kafircin su sun tsaya a bisa bannansu to su sani cewa an yi wanda ya yi su zama ɗan ta'adda an yi wanda ya yi su mulki ya yi su kuɗi ya yi su mabiya ya yi su komi da komi amma Allah subhanahu wata'ala sai da ya azabtar da shi tun a duniya kayan ajiyar lahira yasa Allah subhanahu wata'ala ce hal ataka hadithu Musa shin labarin Musa alaihi salatu wassalam bai zo maka ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam izna dawo rabbu bil wadi muqaddas lokacin da ubangijin shi ya kira shi a wani bagir a wani wadi wanda yake tsarkakakke ana ce mashi tuwa lokacin Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari na kissa annabi Musa da Fir'auna a cikin Alƙur'ani wurare waɗanda suke masu yawa Allah subhanahu wata'ala ya kawo kissa shi a suratul Qasas suratul Taha suratul Maryam suratul A'raf a cikin surori waɗanda suke masu yawa Allah subhanahu wata'ala ya ba da labari Musa da Fir'auna dukkan yadda rayuwarsu ta kasance ana Allah subhanahu Musa ya fita lokacin da yamma wani daga cikin mutane ya waɗe mutu sai ya musa ya ji tsoro yayi ta ya yi gudun hijira ya bar wannan gari wanda bayan mun san cewa musa a gidan fir'auna ma ya girma wanda idan mun zo a inda allah subhanahu wata'ala ya yi wannan bayanin anan za mu yi bayani a kan shi musa ya yi ta ya bar garinsu ya tai madiyana to ya je madiyana ya haɗu da wani bawan Allah na gani wasu daga cikin malamai sun ce shi ma annabi ya yi mishi kiwo na tsawon shekara takwas ya aura mai nishi to yanzu musa ya dawo yana mai yana mai dawowa ne yana tahiya bai san ma ina za shi ya dawo Allah subhanahu wata'ala ya kira shi yana ga hannu na dawo rabbuhu bil wadi muqaddas Allah subhanahu wata'ala ya kira shi a wannan wurin wanda yake tsarkakakke an wajen Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin cewa yana tare da iyalin shi sai ya tsinkayi wuta sai ke ce masu inni a nastunar la'alli a tekun minha bi khabar au ajidu ala nari kuna ba mamaki in zo muku da wani labari inda mai tsayayya a cikin daji duk lokacin da ya ga wuta to yana tsammanin ya kai inda ke da wuta sai ke cewa ba mamaki in zo muku da wani labari ko kuma in zo muku da shari'a idan musa ina muka musa falamma ataha nudiya ya musa da ya zo a nan allah subhanahu wata'ala ya kira shi ya kai annabi musa allah subhanahu wata'ala ya kira shi kira ba irin na yan adam ba kira na allah a suratu taha allah subhanahu wata'ala ya ce wa ana tartuka fastami lima yuha lalle ni na zabe ka malaman tafsiri suka ce istafahu minan nasi alladhi fi zamani ya zaɓe shi a kan mutanen da duk ke rayuwa a lokacin su Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi shi kare Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mashi wa na tautuka lalle ni na zaɓe ka fastami imani da ka saurari abin da zan gaya maka ya kai annabi Musa ka saurari abin da zan ce ya baka na wani ka saurari abin da zan baka na annabta malamai suna cewa a cikin kissa annabi Musa a ga wannan kira da Allah subhanahu wata'ala yi mishi akwai darasi shine na mutum ya mai da lamarin shi da Allah duk abin da kake yi duk yadda kake cikin tsanani da wahala to kada ka sani da wani annabi musa ya yi tushi kadai bai san ina za shi ya kama hanya allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari falamma tawajjaha a madyan wajada alaihi ummatun minan nasi yasqaw yana ta yasqul yana tahiya bai san ina za shi kawai tahiya yake bai san wani gari za shi ba bai san wace duniya za shi ba shi dai ya gudu don ya tsira da ran shi kan mutanen fir'auna su kashe shi yanzu ya samu wasu mutane suna shayar da dabbobin su ruwa a gehe ya samu wasu mata guda biyu matan nan guda biyu ba su sha ba su iya shayar da dabbobin su ruwa saboda suna da kunya mata ne wanda an tarbiyyantar da su tarbiyya ta musulunci ba su tsoniya tsakaninsu da maza sun koma gehe suna jiran mazan nan su kare su masu shayar da dabbobinsu annabi musa ya zo da karin da allah subhanahu wataala ya bashi ya buɗa musu rijiya ya shayar da su waɗannan ruwa suka zo suka je gidansu suka ba babansu labari abin da ya faru da su da wannan bawan allah sai babansu ya sa suka dawo za su kai da shi ‘yan matan da kansu suke ce mushi ya abata su ta inna khaira man ista'jarta laqawiyyun ali ya kai baba ka dauke shi dan aiki ka dauke shi wanda zai dinga ma aiki kana biyan shi lalle wanda zaka dauka aikin nan mai karhi ne kuma amintacce saboda ni sun ga amana a cikin yanda Musa ya musu mu'amala alaihi salam yanda ya tau bai sa su ga ubaina ita kallo yana tahiya suna dashi ki suke gaba yana biyan bayansu malamai na cewa sai ya gadai idan tana tahiya yana ganin kwamrinta wannan yasa ya ce su dawo baya shi ya shiga gaba duk da cewa bai san ina za'a ba amma ya dawo baya saboda amana ya dawo baya suna nuna mushi ga inda za yi ga inda za yi haska da gida wannan yasa suka ce wa babansu lalle shi a mutacce musa ya zo ya shayar da waɗannan dabbobin tsawon shekara takwas ko shekara goma da ya ƙare shi ma wannan bawan allah da yake mai cikakken imani kuma ya yarda da imanin annabi musa ya aura mashi iya shi kuma ya bar shi ya tsere ta ba tare da ya san ina zai ba ya san tare da su akwai allah da ba zai bari ba tare da ya shi ta gayya shi yasa annabi musa ya wuta shi kadai ya wuce shi kadai bai san inda za shi ba ƙarshe ya samu inda za shi wannan kai matuƙa a cikin dogaro ga Allah ne ya yi ta shi kadai bai da kuɗi bai da kodala wanda zai iya samun mata shi yasa ake cewa rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin ya Allah lalle ni akan abin da ka saukan mani na kira ya zuwa hanyarka ni talaka ne ba ni da hali ban da komi amma Allah subhanahu wata'ala ya shiga lamarin musa sai ga musa ya dawo tare da iyalin shi ya zama fani da ya ta shi kaɗai yanzu ya dawo tare da iyalin shi to babban albishir kuma na ƙarshe wanda ya samu babban daraja wanda zai komi shi ne wannan kiran da allah subhanahu wa ta'ala ya mashi allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi kuma da ya kira shi ya ce mashi wa anan tartu ka fasta mai lalle ni na zaɓe ka da ka saurari abin da zai yi ba yau ko shugaban kasar nijar aka ce ya zaɓe ka za ka dinga jin daɗi kana ɗaga kawo kana alfahari saboda kayi ta daga cikin ɗaiɗaikun mutane to balle allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe baki ya ce ya zaɓe ka annabi musa ya dawo bayan ya wuce shi kaɗai bai da kowa ya dawo tare da iyalin shi kuma ya dawo da abin da ya komi daraja a wani duniya shine annabta ya kasance daga cikin mutane guda biyar waɗanda suke kowa da rayya a cikin duniya su ne ulul azumi da musu annabi musa yana daga cikinsu idan wannan ke nuna man duk lokacin da mutum ya dogara da allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala zai shiga lamarin shi Allah subhanahu wata'ala zai mushi tsaye ya bashi mafita a cikin dukkan abubuwan da yake Allah subhanahu wata'ala ya kira Musa a wannan wurin wanda yake wuri ne tsarkakakke wuri ne wanda yake mai albarka Allah subhanahu wata'ala yana da yamma cikin suratul maryam yake cewa wala lillahi min janibit turil ayman wa qarrabnahu najiya muka kira shi ta yankin wani duci wanda ta hannun damar musa kenan ta damar shi ne lokacin da ya kyau aka kira shi allah subhanahu wa ta'ala ce wa qarrabna wa najiya al-imam ibn kasir yake cewa ai aka yi kusa da shi yake cewa ya hakaito cewa ibn abbas yana cewa aka yi kusa da shi allah subhanahu wa ta'ala ya yi kusa da shi hatta yasma sarifan allah an musa ya kai yana yin ƙara alƙalumma waɗanda ake rubutu da su a sama idan an kebance shi allah subhanahu wata'ala ya kira shi ya ba shi wata daraja wadda babu wanda ya sami allah subhanahu wata'ala ya zo ya kira shi a wannan wuri kamar yadda allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin a suratul ma'aki ta falan ma a ta'a nubiya ya musa inni ana rabu na fakla da alamu lalle ni ni ne ubangijinka ni ne ubangijinka wanda ya kira ka farla lalai da haka ka ebe takalmanka innaka bil wadi muqaddas qura lalle kai kana a wani bagiri wanda yake tsarkakakke ana ce mashi tuwa wannan abu sa fassara da yawa daga cikin malaman tafsiri shine ma'anar tuwa cewa sunan wurin inda aka kira shi wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce bilwali muqaddas huwa wuri ne wanda tsaban darajar shi ba a taka shi da takan shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce mashi takla na alayhi da aka ka ebe takan wanda wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce daga tattakawa da idan mutum ya taka ya yi taka shi da ake ce mutuwa ƙarshe dai ra'ayin malamai jumhurul ulama na mufassirin shine cewa sunan wurin inda Allah subhanahu wata'ala ya kira shi Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu cewa falamma ataha nudiya bi shatil wadi al-ayman buq'atul mubarakah min ash-shajarati an ya musa inni ana Allahu rabbul alamin Allah subhanahu wata'ala ya cewa lokacin da yazo yana da nayi shi aka kira shi a wannan buk'ayar a wannan wurin wanda yake mai albarka ta hanyar wata itaciya kusa da wata itaciya Allah subhanahu wata'ala ya kira shi ya kai Musa inni ana Allahu rabbul alamin lalle lalle ni ne Allah ubangijin talibai Allah subhanahu wata'ala ya kira shi malamai suka ce annida kira bai tabbatuwa sai da sauki bai tabbatuwa sai da sauki bayan da za ka ce ka kira mutum kuma baka daga baki ba ka yi mishi magana sai dai in kurma ne shi kuma wannan ishara ce ta mishi amma kira ala a yaren larabci duk inda ka yi an ce kira nudiya to ana ne Allah subhanahu wata'ala ya kira shi ne da sautin shi da bakin shi yasa malamai suke kawo hujja da waɗannan ayoyin na cewa Allah subhanahu wata'ala yana magana kuma magana Allah subhanahu wata'ala gair makhluq ba halittar ta ba aka yi siffar shi ce wanda ta dawwama a gare shi yana magana lokacin da ya ga dama duk lokacin da ya yi niyya shi ne ana yamma musa magana ya ce izin har ilabir auna inda wuta musa yana daga cikin falala da daraja da allah subhanahu wata'ala ya ba shi da ya yi mishi magana wa kallama allah musa taklima allah subhanahu wata'ala ya ma annabi musa magana tsakanin shi da shi biyar babu dan ajiya tsakanin su Allah subhanahu wataala dama ya ga mu cewa ma kana li bashar ay yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab ay yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha Allah subhanahu wataala na cewa bai dace ba babu wanda ya kai Allah subhanahu wataala ya yi mishi makana daga cikin mutane gaba da gaba yana ganin Allah babu shi yasa annabi Musa dole sai akwai hijabi a tsakaninsu akwai kariya shi yasa annabi Musa lokacin da Allah ya kira shi a wannan wuri yayi mishi magana ya ji dadi Allah ya yi kusa da shi kamar yadda ya mu qarrabna wa najiya yayi munajati da shi ya tattauna da shi amma bai ga Allah ba kwadai na dan adam sai ya ce rabbi arini anzu ilayka yace ya Allah ka nuna mun gane ka Allah subhanahu wa ta'ala ce mishi lan tarani ba za ka gani ni ba a nan gidan duniya walakin zur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani sai dai ka diba ka kalli dutse in har dutsen nan ya tsaya wurin shi to za ka gani falamma tajalla rabbahu al-jabal ja'alahu dakka wa kharra musa sadiqa lokacin da ubangiji ya yi kusa kusa ga dutsen sai dutsen ya narke baki dan shi sai musa ya wale su ba sai ya tuba ya ce ni tubtu ilai ya Allah na tuba da abin da na roƙe ka ashe abu ne wanda bai yi ba Allah subhanahu wata'ala da ya kira Musa a wannan wuri ya zabe shi ya bashi annabta ya ce mishi izhab ila fir'auna innahu tagha ka tai ya kai annabi Musa Allah subhanahu wata'ala ya ce mishi ka tai ya umarce shi da cewa ka tai ya zuwa fir'auna innahu tagha lalle shi ya kasance mai wuce gona da iri ne a cikin fanni ka zai ka zai wajen fir'auna sarkin masa saboda musa ya san shi a gidan shi ya girma daga can ya yi to gudun ma kasu kashe shi ya sa cire allah subhanahu wata'ala ya kira shi ya ba shi ayoyi ya kara mai da shi ce ka koma ka kira shi ka gaya mushi ka yi mushi wa'azi a bisa wuce gona da iri da ya yi a cikin kafircin shi a bisa saɓan Allah da yake yi a bisa ɓannar da yake yi a ban ƙasa ka je ka yi mushi wani Allah subhanahu wa ta'ala ce na rubawa lalle shi ya kai matuƙa a wajen wuce gona da iri wajen saɓan Allah ya aure ki Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari shi yake cewa idhab anta wa abuka bi ayati wala taniya fi dhikri اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى الله سبحانه وتعالى يجمع النبي موسى أو تسورة يجي بعد الأمان يكراش أبو يتمش يتكتي لكي لدوك saboda annabi Musa lokacin da Allah ya bashi wannan sabon ya dora mai wannan nauyin na kiran Fir'aun ya nemi Allah subhanahu wataala ya gama shi cewa aki Harun huwa afsahu minni lisan ya nemi Allah subhanahu wataala ya gama shi da dan uwan shi Haruna dan ya kama mishi wanda zai dinga kama mishi Allah subhanahu wataala ya kalla mishi ce za mu kara ma karfin biwa tare da dan uwanka Haruna shi yasa Allah Allah subhanahu wataala ce idhab anta wa akuka ka tai da kai da dan uwan naka Haruna ila fir'aun bi ayati da ayoyina wala tabiya fi zikri kada ku dinga gabcewa daga ambatona ku tai kuna masu ambatona a kowane lokaci ku tai kuna masu yawan ambatan Allah subhanahu wata'ala a kowane lokaci izhaba ila fir'aun malamai suka fi saboda zikiri yana yassare ma mutum lamari komin yayi tauri komin tsananin lamari idan mutum yana ambatan Allah subhanahu wata'ala zai zo mushi da sauki shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya umarce su da cewa wala taniya fi dhikri kada ku yi ranganci kada ku gaji a wajen ambatona saboda wannan zai taimaka muku a wajen kiran fir'auna da za ku yi zuwa hanyar Allah shi yasa wata rana Fatima ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo wurin annabi take ba take mai kuka take mai korafi na wahalar da take sha na aikin gida aikace aikace irin wannan wanda mata suke yi cikin gida larabawa tun a da sun kasance mafi yawanci bayu ke musu ake aikace aikace sai ta zo yan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana neman manzo Allah ya bata baiwa wanda za ta dinga kama mata wannan aikace aikace ta samu sauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata shin kina so in maki nuni da abin da yayi baiwa abin da yayi khalid abin da yayi mai hidima tace bala ya rasulullah ina so ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mata ki tasbihi 30 ki tahmidi tasbihi 33 ki tahmidi 33 ki takbiri 34 idan kika zo kwana yace wannan zai saukake miki dukkan wani aiki da zaki na duniya wannan mujarrab malamai sun jarabta ko mutane suna ita jarabta ko kai yanzu kake jin nauyin tashi ka yi wani aiki da saye kana yin nauyin wahalar tashi ka ta wannan aikin in ka zo kwantawa kwanan ka kai subhanallah subhanallah sau talatin da uku alhamdulillah alhamdulillah su 33 kai wallahu akbar wallahu akbar su 34 dari ke ka kwanta insha Allah zaka tashi kana mai karfi kana mai nishadi ka je ka aiwatar da aikin da zaka sai sa Allah subhanahu wataala ya ce masu wala tanya da kada ku rangance a cikin ambatona saboda wannan zikirin zai ƙara muku ƙarfin gwiwa zai ƙara muku nishaɗi zai ƙara muku kuzari wajen aiwatar da sakon da na umarce ku da shi idza ba ila fir'auna innahu tagha ku tayya zuwa fir'auna lalle shi yayi dagawa fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ku gaya mishi ku ce mishi ku mishi magana wadda take magana mai laushi magana wadda take mai tausayi magana wanda take mai daɗi la'allahu yatazakkar malaman tafsiri suka ce ba mamaki zai wa'azu zai tuna zai tuna abinda zai amfani shi shine abinda kuke kiran shi kanshi yayi imani aw la'allahu tazakkar aw yakhsha ko kuma zai ji tsoron abinda kuke mai gargadi da shi dan haka sai ya hanu daga saban Allah subhanahu wataala magana mai daɗi fir'aun wanda shi ne ya yi kowa ɗan zama ɗan ta'adda ya yi kowa zama mutumin banza amma Allah subhanahu wa ta'ala ce fa kula da kaulan layyina saboda yana da mulki yana da ƙarfi wanda idan suka je mishi ba maki yana iya kama su yayyanke su yana iya yi musu wani abu ko bayan wannan yana daga cikin usulubi ne na da'awa usulubi ne na Allah subhanahu wa ta'ala tausaya ma bayan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mu cewa irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama wannan rahma a cikin komi a cikin magana shi yasa ce manzon shi walau kunta fazzan ghalidal qalbi lam faddu min hawli da ka kasance mai tsanani mai magana haka nan barkatai biyan da kaga dama ka wasu mutum magana to waɗannan sahabban duk da basu zauna a wurin ka ba ina wannan ke nuna mu hikima Allah subhanahu wataala har abu sa kafirai har abu sa wanda yayi kowa zama tsagira wanda yace kai cewa yayi a gina mai gida a gina mai taji ya hau yayi wada da ubangijin Musa kuma ya dinga harka kibiya kamar yadda wasu malamai suka dinga kawo a littafansu yana neman yayi wada da Allah kenan babu wanda ya kafirci irin kafircin Fir'auna amma tare da haka Allah subhanahu wataala ya ce musu fa qula lahu qawlan layyin ku gaya mishi magana magana wanda take mai dadi wannan akafiri akafirin ma wanda yake a matsayin fir'auna balle musulmi da haka malamai da duk wani wanda ke wada shi wanda yake mutane magana uwaye da iyansu kannai da magajiyansu ƴan unguwa da abokan zamansu mai gari da talakawan shi sarki da waɗanda yake mulki shugaban ƙasa da waɗanda yake da mulki kowa ya daunar rasikana na yin magana mai daɗi saboda magana mai daɗi tana da tasiri a cikin zuciya wajen karɓa abin da kake so ka gaya ma wanda kake yi ma magana ɗanka ne in ka gana ma koya ka datso mishi magana haka nan zai je ya aiwatar da abin da kake so amma da za ka yi mashi ta a cikin daɗi magana wanda take mai rata zuciya to zai kai wannan abin ya shiga zuciya shi shi ma yana san shi kana nan da ba ka nan zai aiwatar da wannan abu shi yasa Allah subhanahu wataala yake gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga musaban shi kada ku kasance masu kora mutane da giwaye gare kada ku kasance masu tsanani ku zo ku yi ta tsananta mutane kuna cin mutuncin su kuna zalin su wa'azi ba shine baka zo ka zagi wanda ka ga dama ba shi ne baka zo ka zauna kai ta zage-zage kira ya zuwa haya Allah duk ba shi ne wannan fir'auna Allah subhanahu wata'ala ya ce fa kula da qawlan layyin ka gaya mushi magana wanda take mai sauki saboda zuciya tana son alallashe ta kuma duk lokacin da malami ya kasance yana mu'amalan mutane mu'amala wanda take mai kyawu yana musu magana magana wanda take mai daɗi duk lokacin da suke tsayawa su saurare shi har su fahimci gaskiya amma duk lokacin da ke kausa samu su harshe yake watar yake wala su yake zagin su yake zana laifuffukan su yana zagin masu waɗannan laifuffuka yana cinye musu to duk lokacin da in suka je yana wa'azin suke gudu ba su sauraro a shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masaban shi la takunu nafiri kada ku kasance masu kora mutane zuwa alkhairin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ce musu la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ba mamaki zai wa'azu da abin da kuke ga musu ko kuma yi tsoron Allah subhanahu wataala ya bar wannan kafircin da yake a wani waje Allah subhanahu wataala ya ce wa inna fir'auna ala fir'aun wa ja'ala ahlaha shi'a يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المسلمين الله سبحانه وتعالى yake cewa lalle fir'aun yayi jiji da kai ya wuce gona da iri a ban kasa yayi banna wanda take mai yawa a ban kasa ya sanya mutanen shi ya sanya su farti farti ya sanya su kashi kashi yastadifu qalifa ya mai da wani fartun a cikinsu da iffai ya mai da su masu rauni wanda malaman tafsiri suka ce su ne banu isra'il ɗiyan annabi yaƙub alaihissalam inda isra'il shi ne yaƙub alaihissalam ɗiyan shi ne fir'auna ya mai da su ba kowa ba bal ma da ya yi labarin cewa a cikinsu za a samu wanda zai yi to ya kada shi a bisa mulki shi a shi mulki a gare shi shi ya samu mai da su gehi yake yi musu azaba kowace irin azaba saboda kar su girma a cikin tawar al'umma shi su samu mulkin da har za su su ce al'arshin da suke nema yuzabbiru abna wa istahi nisa ya dinga yanka diyansu ya dinga diyansu maza dukkan an haifa sai ya yanke yana rayar da yana barin diyansu mata suna rayuwa duk gudun ka a samu wanda zai zo ya maye gurbin shi ya zama mai mulki a wani waje ya ce wa inna fawqahu qahir lalle mu abusan su masu ƙarhi ne masu cikakken iko ne saboda babu wanda ya isa a lokacin ya ce ma fir'auna kanka babu wanda ya isa ya ce mushi bari shi yasa ya ce wa inna fawqahu qahir shi yasa yadda ya ga dama ne a yau a duniya babu mai mulki mutum yana iya yi wa ban umarni yana iya yi abin da zai yi inda ya kare amma babu mai mulkin da zai iya cewa duk jaririn da aka haiwa garin shi na mulkin yake shi ne babu shi kuma a bar shi zauna a cigaba da mulkin shi mutanen shi suna kallon shi babu shi to haka fir'aun ya kasance yana yi tsabar cikan mulkin da ke gare shi a lokacin banu isra'ila Allah subhanahu wata'ala ya ce innahu kana minal mufsidin lalle shi ya kasance a cikin wa'anda suke mabannata Allah subhanahu wata'ala sai ya fassara mu wace irin ce maganar mai daɗi wanda za su mashi wace iri ce magana Allah subhanahu wataala sai ya ba su misali bai bar su ba ma su je da kansu su sai ce bakul hallaka ila an tazakka ka ce ya kai annabi Musa ka ce ma fir'aun ina ma ka zo ka tsarkaka ina ma ka tsarkaka daga kafircin ka ina ma ka tsarkaka daga zunubin ka wanda ya dabaibaye ka ina ma ka tsarkaka daga sabon Allah da kake yi kana yi ta kashe ɗaya maza kana barin ɗaya mata ina ma ka tsarkaka daga zaluncin da kake yi na musguna ma wa'anda mulki da kai wa'anda kake mulki kake yi Allah subhanahu wata'ala ya umarce su su ce mushi haka Allah subhanahu wata'ala a wani wajen yasa har suke gaya mushi suke ce mushi wa man ya'tihi mu'minan qad amila salihan fa ulaika lahum lahum darajatun ula wanda ya zo ma Allah subhanahu wataala yana mai imani kuma yayi aiki aiki wanda yake nagari Allah subhanahu wataala ce to waɗannan su ne suke da darajoji waɗanda suke madaukaka jannatu ajin tajri min tahtiha al-anhar tahtiha al-anhar khalidin fiha aljanna ce madawwamiya wanda za su dawwama a cikinta wanda koramu suke gudana a ƙarƙashin ta wa zalika jazaa'u mutazakka suka ce mishi wannan shine sakamakon wanda ya tsarkaka ya tsarkake zuciyar shi daga duhu na kafirci na kafirci ya tsarkake zuciyar shi daga duhu na saban Allah subhanahu wataala yasa Allah subhanahu wataala ya kira mu a wajen kad aflaha man tazakka hakika ya rabauta ya ci riba wanda ya tsarkake zuciyar shi daga dukkan zunubai daga dukkan datti datti na kafurci da datti na saba ma Allah subhanahu wa ta'ala wa zakara isma rabbihi fa salla kuma ya ambata sunan ubangijin shi kuma yayi sallah Allah subhanahu wa ta'ala ce ku ce mutum aula haka saboda idan ya tsarkaka kuma ku ce mushi tsarkakan nan akan shi ne kan shi ne za ta amfana shi ne zai tsarkaka ba ku ba ne za ku tsarkaka da shi mai mulki idan ka je wurin shi kan nuna mushi kai ne za ka yi mushi abu izza ta mulki da jiji da kai na mulki zai sa sai ka yi ma dogarai sun ce baka isa faɗin gidan talakawa sun kwa sun kwagire ka sun kore ka saboda shi ana ganin sarki ya kai inda bai yiwa a ce za a yi mishi wani abu shi komi shi ne yake yi wa mutane sai sa Allah subhanahu wa ta'ala ce musu ya jingina tsarkakar da kanshi kamar shi ne zai tsarkakar da kanshi kenan su kawai za su gwada mishi hanya ne ba su bane za su yi mishi komi shi sa Allah Musa Allah subhanahu wa ta'ala ce ka ce mishi wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha kuma in shiryar da kai in gwada maka ubangijin ka dan ka ji tsoron shi kenan shi ba komai bane zai yi annabi Musa gwada mishi ne zai yace wa ahdiyaka in gwada maka ubangijin ka fataksha ka ji tsoron shi saboda idan ka san shi Allah subhanahu wataala ya ga mu innama yakhsha Allah min ibadihi alulama lalle waɗanda suke jin tsoron Allah subhanahu wataala a cikin bayan shi sune malamai malamai suna cewa wannan ke tabbatar mu cewa sani ya riga tsoron Allah subhanahu wataala saboda mutum sai ya san Allah ne yake jin tsoron shi idan bai san shi ba zai yi ta yin duk abin da ya gada shi yasa Allah subhanahu wataala ce babu waɗanda suka yi yin tsoron shi a ban ƙasa in ba malamai ba saboda su suka san hakikanin Allah madaukakin sarki su suka san wane ne shi kuma su suka san bi Allah subhanahu wataala ya yi tanadi na masu su yin tsoron shi da kuma abin da ya yi tanadi na wa'anda ba su yin tsoron shi shi yasa malamai suke cewa ko malami kaga ya saba ma Allah to ka tabbatar da lokacin da yi wannan saban na Allah jahili yake ilimin ya mushi a gare shi amma duk lokacin da yake tuna Allah yake hararan abinda Allah subhanahu wataala yayi tanadi na azaba ga masu saban shi ko kuma yayi tanadi na rahama ga waɗanda suka kame kansu daga saban shi to ba zai saba ma Allah subhanahu wataala shi yasa suka ce wa ahdiyaka ila rabbika fatakshi in sanar da kai ubangijinka in gaya maka wane ne shi sannan ka ji tsoron shi ka yi riko da abin da ya umarce ka ka hannu daga abin da ya hana ka musa ci gaba da ce mashi fa'arawul ayatul kuma allah subhanahu wata'ala ya ce sai musa ya gwada ma fir'auna aya wanda take nuni a bisa gaskiya abin da musa gaskiya abin da musa zo shi saboda a wani wajen Allah subhanahu wata'ala ya ba Musa ayoyi ba haka ne tura shi a wajen Fir'auna lokacin da ya kira shi a wani fandastuwa ya ba shi ayoyi waɗanda suke masu yawa idan shi yasa ya ce mushi fa arabul ayatul kubra sai ya gwada mushi ayoyi mu'ujiza waɗanda suke manya waɗanda ba mamaki idan duk bayanin da suka mushi da shin hidar da suka mushi bai yarda ba to ga ayoyi waɗanda bai yiwuwa ɗan adam ya zo da su ɗan adam wanda yake ɗan adam ne ali bai iya zuwa da su sai allah subhanahu wa ta'ala ya ba musa su ya gwada wa fir'auna ba dan komai ba dan kai idan ya yi imani yake cewa haqiqun alayya alla aqula ala allahi illa alhaq qad ji'tukum bi ayatin min rabbi yake ce ma fir'auna wajibi na ne wajibi na ne in bai gaskiya daga wurin Allah subhanahu wata'ala kuma bai dace gare ni ba in yi ƙarya ga Allah subhanahu wata'ala kamar yana mai lallashin fir'auna yana gaya mashi cewa eh lalle tabbas abin da na zo da shi Allah subhanahu wata'ala ne ya yi yace karji tukum bi ayati karji tukum bi ayatin min rabbikum lalle na zo da ayoyi daga wurin ubangiji fa arsil ma'iya bani isra'ila don haka ka bar bani isra'il su zo su yi imani da abin da na zo da shi ka bar su su huto daga kangi na bautakka da suke yi ka bar su su hito daga kangi na zaluntarsu da kake yi ka bar su su zo su yi imani da allansu wanda ya halice su fir'aun ya ce qala in ji'ta in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin yace mishi in dai har ka zo da wasu ayoyi yanzu bayan ya ce mishi ya zo mai da ayoyi ya ce in dai har ka zo da su to ka zo da su gani in dai kai mai gaskiya ne a nan take fa'alfa musa a sabu fa'iza hiya ba gobe musa ya yi wa sandan shi sandan nan ta zama maciji wanda yake kwakwara mai ƙarfi kuma malaman tafsiri suka ce shine namijin maciji wanda yake mai ƙarfi mai ƙarfi sosai kuma babba faiza hiya zubanu bi yana jiwa ta sai ta zama maciji wanda yake babba wa naza'a yadahu faiza hiya bayda'u lin nazir haka kuma yasa hannun shi a cikin hamarta shi ya hiddo yana hiddowa sai gashi haske ne ga masu kallo kowa na ganin shi haske ne fayau abinda babu wanda ya sai zo da irin wannan kun ba wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba Allah subhanahu wata'ala ya giya mu wannan kadan daga cikin ayoyi wanda Allah subhanahu wata'ala wanda Musa ya gwada mu Fir'auna a wannan wuri za mu zo a cikin surorin da za su gabata nan gaba inda Allah subhanahu wata'ala ya wasa labarin yadda dukkan abun ya kasance tsakanin Musa da Fir'aun karshe dai Allah subhanahu wata'ala ya aika Musa ya zuwa Fir'aun Allah subhanahu wata'ala ya ba mu wannan labari dan musan cewa ya aika Musa ya zuwa Fir'aun kuma ga gwagwarmayar da kuma ga halin Fir'auna wanda aka aika mu Musa tsagira ne cikakken tsagira mai tsananin wulakanci ne mai tsananin zalunci ne kuma ga yadda takkara da shi da shi ya zo mushi da ayoyi amma ya ƙi imani da wannan ayoyi yanzu Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin abinda ya umarci annabi Musa da shi Musa ya riga ya zo ya aiwata yanzu mu yayi saura shine mu ji mi fir'auna zai mai Allah subhanahu wata'ala ya ce fa kadzaba wa asa wannan shine matashiyar mu idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu gobe abinda mun karanta daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dada kuskure Allah subhanahu wata'ala ya yi mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk